ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci inda zamu ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta Allah ya ba mu dacewa wajen fassarar su Allah ya ba mu lada wajen karanta su inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratul anbiya insha Allah bismillah وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون na'am Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a ayan da zamu karanta bayan ya tabbatar da dalilai na tauhidi to zai bayyana mana a ayoyin nan dalilai na bashariyatin rasul wato annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan adam ne kaman kowa to shine ayoyin da za mu karanta nan gaba abinda za su karantar da mu kenan bashariyatin rasul wa subutin risala da kuma tabbacin aiken da aka yi mishi wa jaza'u da sakamakon man kafara biha wanda ya kafirce da wannan aike da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake faɗi a wannan aya ta talatin da hudu, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya ma wani ɗan adam min qablika gabaninka ba al khuld wato dawwama ai al baqa'u shine wanzuwa fi duniya a nan gidan duniya to kaga tunda Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sanya ma wani ɗan adam ba ai ya nuna Allah ya nuna mana cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam din shi ɗan adam ne mun gane ko babu wanda aka sanya mishi cewa ba zai mutu ba fa anta to kai din nan basharun wato dan adam ne sa ta mutu zaka mutu misal sa'irul bashar misalin sauran dan adam gabaki daya amma balil kufari to me ya samu kafirai ya tamannauna motaka suke burin mutuwanka ina ma da ka mutun su bari mana mutuwan za ta zo shine Allah ya ce afa in mita to idan ka mutu fahum khaliduna su za su dawwama ne mun gane ko yau in gashi ka mutun to su za su kasance masu dawwama na'am Allah ya ce kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut na'am wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah na'am وإلينا ترجعون to kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut za ta dandana mutuwa fi duniya a nan gidan duniya nan gidan duniya nan ne gidan da ake yin mutuwa amma an riga an bar duniya to babu zancen mutuwa in an bar duniya aka je lahira babu zancen mutuwa a wannan lokaci din saboda haka kowa zai mutu kowa yana jiran lokacin shi ne kawai kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut Allah ya ce wa nabluwakum muna jarraban ku bi sharri da abin da yake sharri kuke gani akan idanuwanku wal khair da abin da kuke ganin shi alheri ne a ganinku ka fakarin kaman talauci wa ginan da wadata wa saqamin da rashin lafiya wa sihatin da kuma lafiya din kaga dai kowanne wannan kana ganin sharri wannan kana ganin shi alheri to Allah ya ce muna jarraban ku da shi wannan din fitnatin wato jarrabawa ne linanzura domin mu yi dubi a tasbiruna shin za ku yi haƙuri a kan abin da yake na sharri kamar rashin lafiya da talauci za ku yin haƙuri ku doge a kai? Wata shukuruna ko kuma za ku yin godiya a laginin a kan wato wadata wasu hatin da kuma lafiya, ka taɓa zama yau ka wayi gari har ka yi awa ashirin da hudu babu ƙwarzane a jikinka babu ciwon kai ba ciwon kunne duk gabaɓuwanka lafiya no ka taɓa godiya akan wannan lafiya da Allah ya baka shine tashkur ɗin ka taɓa godiya ma Allah akan wannan siha wato lafiya da ya baka ko kuma ka tashi ka ci abinci har sau uku ka gode ma Allah akan wannan ciyar da kai da ya yi ka sani akwai wani irinka, daidai kuke a halitta, amma kuma ba shi da lafiya. Akwai wani irinka daidai kuke a halitta, amma shi kuma bai iya samun abincin da zai ci ba. To, kai da ka samu abincin da zaka cin ka gode ma Allah a kai, kai da ka samu lafiya ka gode ma Allah a kai, shi ne wa nablokun bi sharri wal khairi fitna. Dukkanin wa'annan jarrabawa ne wa ilaina gare ni ne turja'una ake komo da ku. فنجازيكم دا مساكا مكو حسب ما يظهر منكم من الأعمال gwargwadon abin da ya bayyana daga gare ku na daga ayyuka wa fihi cikin wannan al-isharatu akwai nuni ila anna al-hikmata min hadhihi al-hayati ad-dunya kan cewa hikima na wannan rayuwar duniya al-ibtila'u shine jarrabawa jarrabawa to muna kan jarrabawa ne in dai a duniya kake to kan jarrabawa kake sannan kuma a kowane hali kake kan jarrabawa ne halin nan na kwarai ne ko hali ah, na lafiya ne ko rashin lafiya bi ma'ana na alkhairi ne ko na shari dukkanin su jarrabawa ne ana so a kage ya za ka yi ta'amuli da samun kuɗinka ya za ka yi ta'amuli da wato rashin wadatanka ya za ka yi ta'amuli da lafiyanka ya za ka yi ta'amuli da rashin lafiyanka wannan duk jarrabawa ne ya Allah ka samu ci wannan jarrabawa din na'am وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم Mm.
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون To, walakar sabak hakika ya gabata annal kufara lallai kafirai kanu sun kasance sirrunan najwa suna boye gana wanda suke yi. Waya kuluna suna cewa hal haza illa basharin ai wannan ba kowa bane face mutum mislukum misalinku. To suma qafa ta'ala sai Allah ya adafi akan abin da zamu karanta nan gaba wa qala sai ya ce wa idza ra'aka allazina kafaru idan wayan wanda suka kafirce suka ganka in ya tafi zunaka illa huzwan ba sa nufin ka da komai sai dai wulakantarwa duk kafiri yana wulakantar da annabi sallallahu alaihi wasallam su wayannan kafirai na maka yaquluna suna faɗi a tsakanin suna cewa a hadha allazi yazkuru alihatakum yanzu dan wannan shine yake aibanta gumakanku ai ya iba har shi yake aibanta ta wahum su kuma bi zikirin rahman da ambatan Allah mai rahama kafiruna kafirai ne wato ba sa ganin Allah shine ya halicce su su kuma yasa kasance suna izgilanci ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون to yana daga cikin izgili da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam istijaluhum min azaba inda suke cewa a gaggauto musu da azaban yan abin da suke yi ba daidai bane to azaban ma ta zo yanzu kawai Allah sai ya ce kulikal insana an halicci dan adam min ajalin wato cikin gaggawa gaggawa ko eh, wa kana al insanu ajula shi dan adam ya kasance mai gaggawa ne a cikin al'amarinsa so wannan ɗabi'a ne na dan adam gaggawa din eh ai annahu li kasrati ujlihi saboda saboda yawan ujlansa fi ahwalihi cikin ayyukansa ka annahu kulika minhu sai kasance kamar an an tsara halittansa da gaggawa din saurikum Allah ya ce da sannu zan nuna muku ayati ayoyi na ai mawa'idi bil azabi wato alƙawuran da nayi na azabtar wannan za ku ganshi fa la tasajulun kada kuma kada ku nemi gaggawan shi eh fi a cikin safarahum Allah ko ya nuna musu wannan azaba na alqatl inda aka yake su aka kashe su bi badarin a badar lokacin da aka fita yaki cikin irin wannan wata na azumi din nan na'am Allah ya ce ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون suna cewa mata yaushe ne hazal wa'd wannan alƙawari na cewa za a yi tashin kiyama yaushe ne dai zo in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke faɗi to yaushe dai zo ya zo mana mu ganshi azaban ya zo mana tashin kiyaman ya zo mana a yi ta ta ƙare mun gane ko to wannan shine wai yana ɗaya daga cikin al'amari na kafirai wato ɗabi'a na kafirai ya Allah ka tsare mu qala ta'ala لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ce, Su wa'yannan da suke neman gaggawan azaba ɗin nan, lauya alamun lazina kafaru da a ce wa'yannan da suka kafarta sun san hina laye ko kuna an wujuhin lokacin da ake kifar da su kan fusafunsu, bi ma'ana ake tura su cikin gidan wuta, wala an zurin hakan nan kan bayansu, wala hum yin saruna sannan kuma ba su da wani mai taimako, yamna ƙuna min ha wanda zai hane su daga shiga wannan wutan fil kiyamata a gidan kiyama. to da a ce sun san wannan ma kalu zalika da ba su yi burin cewa yaushe ne azaban da zo ba na'am Allah ya ce bal ta'tihim تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Eh, bal tatihim sai dai za ta zo musu kiyaman nan za ta zo musu bakatan suna abke ba su san me suke ci ba bata ba tuhum sai ta dimautar da su wala yastati'una basu da ikon radda ha maida ta wala hum yanzaruna sannan kuma ba a jinkirta musu littaubati domin su tuba aw ma'azratin ko kuma su gabatar da wani hanzari daga lokacin da kiyama ta zo to shikenan babu wani zancen tuba a wannan lokaci ba zai yi amfani ba babu wani hanzarin da zaka iya bayarwa domin an baka ample time ka tuba shine lokacin da kake numfashi kafin tsayuwan kiyama yawwa duk wani hanzarin da zaka gabatar ka gabatar ka tuba kuma zuwa ga Allah wa tubu ila Allahi ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai an ba ku wannan lokaci wani lokaci ne shine yanzu yanzu shine lokacin yin tuba din domin wasu kiyaman su tana tsayawa tun kafin ranar tashin kiyama bi ma'ana lokacin da suka mutu in kada amala ardi- aikin bawa gaba ɗaya ya tsaya ba shi da lokacin tuba daga lokacin da mutuwan nan ya zo to daga wannan lokaci kuma wato zancen tuba an kulle maka wannan kofa ɗin yawa wannan shi wanda ya mutu kenan wanda kuma zai kai har tashin kiyama to daga lokacin da rana ta fito daga yamma ta nufi gabar to an kulle kofa na tuba amma nan sallallahu ya faɗa mana kofar tuba tana nan a buɗe har wannan lokaci ɗin kuma da bawa zai zake ma Allah da zunubi kwatankwacin kumfan teku ya roƙi Allah Allah zai yafe mishi gaba ɗaya domin wannan bai rage ma Allah komai ba saboda haka yanzu da muke zaune muke raye muke da hankali muke da ƙarfi muke iya juyawa ko ta ko'ina a yanzu ne za mu tuba ya Allah ka sa mu kasance cikin tubabbu na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا Mm.
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون To wannan aya ta 41 Allah madaukakin sarki yana rarrashin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa abinda kafirai suke yi mishi na izgili. Allah ya ce wala kad haqiqatan istu- eh, istizi'a bi rusulin an yi izgilanci ma manzanni min kablika gabanin zuwanka annabawa da manzanni da yawa jama'ansu sun yi musu izgilanci. fa haka sai ya sauka ya faɗo billazina akan waɗannan da sakhiru minhum suka yi wannan izgilin ma kanu bihi yastaziuna abinda suke izgilancin da shi wa huwa azabu shine wato wannan azaban suna faɗa ma annabawan su to ai mana azaban ba ka ce azaba zai shafe mu ba to azaban ya zo wannan izgilanci ne to azaban ko ya zo ya same su fa fa kaza yuhiqa biman istuzi'a bika hakan nan irin wannan azaba zai samu wannan wanda suka yi maka izgilanci ko a yau. Allah ya ce, قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن Na'am, بل هم عن ذكر ربهم معرضون to kullahum ka faɗa musu man ya kala'ukum wane ne wannan wanda yake kiyaye ku, ai ya hafazukum yake kiyaye ku billahi cikin dare wannan hari da rana, minar rahman daga, daga da- wane ne wannan wanda zai kiyaye ku, minar rahman daga sarki ne rahama, wane ne wannan wanda zai iya kiyaye ku, min azabihi daga azaban shi, in nazala bikum in azaban nan ta zo, ya za ku yi ku kiyaye kanku. ai la ahadin babu wani yaf'al zalika wanda zai iya aikata wannan wal muqatibuna la yakhafuna azaban lahi li inkarihim lahu Allah ya ce bal hum su dinnan an zikirin rabbihim game da alqur'ani mu'ribuna suna masu kau da kai la yatafakkaruna ba sa tunani fihi a cikin sa wala yata'arraduna lahu liyasma'u ma fihi bas zuwa ga alqur'ani domin su ji me ke cikin shi min al'adillati na daga dalilai allati in tafakkaru wanda idan da za su yi tunani fiya a cikinta in tafaku za su- za su za su samu fa'ida. Bima yirshidihum da abinda za su yi amfani bima yirshidihum da abinda ke shiryar da su ilal khawfi zuwa jin tsoro wa tarkul istihza'i da kuma barin izgilanci da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waye wanda zai iya hana ku in azaban nan ta zo muku? aljawabu la babu wanda ya isa ya hana wannan na'am am أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا mm, لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون
na'am am lahum alihatun ko kuma suna da wani abin bauta ne tamna'uhum wanda za ta iya hana su min dunina daga azaban mu in ya zo musu babu la yastati'una su wayannan gumakan ma basu da ikon nasra anfusihim su taimaki kansu eh walahum hakan nan su kuma kafiran minna basu iya ikon su taimaki kansu daga azaban mu eh wala wala eh, walahum minna yushabun ko hakan nan su ma ba basu da wanda zai iya tsayawa ya kiyaye su daga azaban mu idan ta zo musu saboda haka kowa ya yi ta kanshi bal بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر mm.
أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah ya ce bal ba haka ba, ai da ma za a mu bar abin da suke riyawa min kaunayin mafuzi na kan cewa su ɗin nan za su kasance wanda aka kiyaye su biki la'ati alihatihim da kiyayewan gumakan da suke bauta musu. Bal in ma hum fihi a min al-hifzi inna ma huwa qawluhu iyaka dai matana haula'i mun jiyar da wa'annan daɗi wa aba'ahum da kuma iyayensu bima an amna alaihim daga abin da muka musu ni'ima a kai mun yi ma wa'annan kafirai mun jiyar da su daɗi ne lil istidraj wato domin a kama su a ƙarshe kiwon ragon malam ne zuwa lahiya a yanka an jiyar da su daɗi a ta ɗala alaihim al'umur har wato rayuwa yi tsayi gare su saboda aka fazautar rubi zalika suka ruɗu da wannan jin daɗin da suke kai saboda aka suka mance da Allah to afala yarona shin ba sa gani ne anna natil arba mu ne muke zuwa ga wannan ƙasa ai naksu da arbihin wannan ƙasan nasu nan kusuha muna rage ta min atrafiha daga sasanninta bil fati inda muke ba mu annabi budi shine fatilin nabi sallallahu alaihi wasallam bi taslidil muslimina alaiha muke dora musulmai akanta afa humul galibun yansu wayannan sune za su samu babban rabo aljawab aljawabi anan dai la ba haka bane bal annabi wa ashabu annabi da sahabbansa su ne za su yi rinjaye gabaki daya ya Allah ka taimake mu qul innama قل إنما أنذركم بالوحي mm, ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون to qul lahum ka fada musu innama unzirukum iyaka ni ina muku gargadi ne bil wahayi ta hanyar wahayi minallahi daga Allah la min qabl an nafsi ba wai daga kashin kaina nake fito da wayannan gargadin ba Allah ne yake nake samu eh, wahayi daga gare shi in muku gargadi sani wala yasma'u summu du'a wato wala yasma'u ne ko ko yasma'u wala yasma'u summu du'a kenan to shi wanda ke kurma bashi jin wato kira eh idza ma yunzaruna idan aka yi gargadin sai Allah ya siffanta su da kurame ta rashin jin abin da ake so a faɗa musu kamar yadda kurma kana kiran shi ba zai iya ji ba to su ma ga su da kunne amma Allah ya ce la yasma'una biha ba su iya ba su ba su iya sauraron gaskiya da shi wannan sai aka siffanta su da kurman cewa saboda haka wayannan ba za su yi imani ba wala in masathum ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين To la in masatum nafhatin idan wani al'amari ya shafe su ai waqatun kafifatin shine wa- wa- wani cuta ta dan shafe su min azabi rabbika daga azaban nan na ubangijinka la yaqulanna zaka ji suna cewa ya wailana kaitan mu inna kunna zalimina lalle mu mun kasance azzalimai bil ishraki wajen yin tarayya ma Allah wa takzibin da kuma karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Mm.
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Suma bayyana ta'ala Allah madawakin sarki zai bayyana mana masa ya kawo abinda zai auku inda itiyani eh, ma unziru bihi lokacin da aka zo musu da abinda ake gargadi da shi. Fakala sai ya ce, wa naba'ul mawazina muna ajiye wato sikeli alqis na adalci ai zawata adalin sikeli ma abociya adalci liyawmil qiyamati domin ranan kiyama. eh abi ma'ana fi yawmil qiyamati ranan kiyama wala tuzlamu nafsun ba a zaluntar rai shay'an da wani abu min nafsi hasanatin wajen tauye mata kyakkyawan aikin ta aw ziyadati sayyi'atin ko kuma a ƙara mata mummunan aiki kan abin da ta aikata ba a yin wannan wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu zai ga wannan ba a tauye komai a cikin aikin bawa wayan kana al'amal misqala zaratin kai da a ce aikin nan da kai zai kai wato misqala zaratin kwatankwacin nauyin misqala habbatin kwatankwacin nauyin kwayan kwayan komayya shine min khardalin ataina biha za mu zo da ita kuma za a auna wannan komai kankantan nauyin shi sai an fitar da shi sai an fitar da shi komai kankantan nauyin shi hakan nan na sharri komai kankantan nauyin shi sai an gan shi yawa babu abin da zai ɓuya a wannan rana ɗin Allah ya ce waka fa bina hasibina lallai ya isa bina gare mu mu kasance hasibina masu kiyayewa ai musini na fi kulli shayin cikin kowane abu wal garba abin da ake nufi dai minu daga wannan shine a tazir gargadi bayan al mahasiba domin lallai wannan hisabi idza kana fi ilmi bi haythu la yumkinu an an yashtabi alayhi shay'un wa fil qudrati bi haythu la yujiz an shay'in faƙiƙa fahaƙiƙun bil'aƙili an ya kuna ala a shaddil khawfi idan wannan auna mizanin nan ya kasance tabbatacce to abin da yake ga mai hankali shine ya kasance mai tsananin tsoro saboda an bayyana mana cewa babu abin da zai ɓuya na babban aiki ne ko ƙarami na alkhairi haka nan babu abin da zai ɓuya na babban aiki ne ko ƙarami na sharri sai an gwada kuma sai an yi sakamako a kai. Wal mizan wahidin wannan ma'auni din na fa guda ɗaya ne li jamil a'mal ga dukkanin aiki ayyukan da ba waye wa jismun mafsusun wani jiki ne ke bantacce lahu lisanin yana da harshe wa kamfatani da kuma makaukai guda biyu umudin da kuma ginshiki. wa Mika'il, mala'ika Mika'il hafizatun shi ne mai kiyaye wannan mizani wa aminin alayhi shi ne kuma amintacce da aka ɗora a kan wannan sikeli na ranar kiyama. Wa ya wazn wannan auna aikin yana kasancewa ba da hisabi bayan an yi hisabi. Mun gane ko? Wa muhamman la yu hasib, la yuzan lahu, duk wanda aikinsa bai kai ga yin hisabi ba ma, to wannan ba za ma a auna aikin ba. wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba ma i ba ma za a aje min sikelin maballanta na auna aikin saboda me babu hisabi a wannan wajen ba babu hisabi babu abin da za a auna din ka zo ba komai na alkhairi shikenan sai a tafi ayin kaji ana auna wannan a auna wannan to da akwai alkhairi da wannan ne suka haɗu sai a auna a ga wanne ya fi rinjaye kama an zo babu aiki na alkhairi ga baki ɗaya shirka ta cinye shi ga baki ɗaya, to wannan menene za a auna a wannan waje ɗin? Babu, ya Allah ka tsare mu. Na'am.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين To malam ya ce badal bayani bayan bayani alal millatil islamiyya akan tafarkin musulunci wa aqidatiha da kuma aqida ta addinin musulunci. shari'a Allah sai ya shiga fi qisasul anbiya wajen ba da labari na annabawa alaihi musalamu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su wa hiya ashar qisasun nu abinda za ka a wannan sura kissa ne ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma litasliyatir rasul domin rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yanaluhu min qaumi cikin abin da yake samu daga mutanen shi daga tozartarwa wulakantarwa da sauran makamantan irin waɗannan eh wa taqwiyatu qalbi da kuma karfafa zuciyar shi ala ada'ir risalati wajen bada wannan aike din wa sabr da kuma hakuri alal arib akan duk wani wanda zai bijiro mishi in an bijiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sani an bijiro ma annabawa da suka zo gabanin sa wa bayani da kuma bayani anna milal al anbiya kan tafarkin annabawa kullaha dukkanin su ala asasin wahidin akan tafarki guda ɗaya yake wa zalika mawdu'in sura wannan ko shine abinda suran take karantarwa fa qala ta'ala sai Allah yace wa laqad atayna Musa in karanta wa laqad haqiqa atayna Musa mun ba mu annabi Musa wa Haruna da dan uwan shi Haruna al-Furqana wato littafi shine at-taura al-fariqatu wanda take rarraba bainal haqqi wal wal batil tsakanin gaskiya da bata wal halal da halal wal harami da haram mun ba mu annabi Musa wa biya'an da haske wa zikira da kuma ambato shine wa'azi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ya Allah ka samu na ciki su wane ne wa'annan الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون allazina sune wa'annan da yakshawna suke suke suke jin tsoron rabbahum ubangijin su bil gaibi a abke bi ma'ana anin nasu mutane ba sa ganin suna jin tsoron Allah eh bil qala'i anhum lokacin da suke su kadai ne suna jin tsoron Allah ba wai sai mutane suna nan ne suke jin tsoron Allah ba su kadai ma suna jin tsoron Allah wa hum min as-sa'ati mushfiquna sannan kuma suna masu jin tsoron wato tashin kiyama a wane yanayi za ta zo ta same su wayannan su ne mu'minai na'am وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
wa hadha al-qur'an wannan al-qur'ani da muke karantawa zikirin ambato ne mubarakun mai yawan albarka ai kasirul khair mai yawan alkhairi ya shamil ala aksari wanda ya tattaro ala aksari akan mafi yawan min mashtamalat alaihi tauratu wanda at-taura ta tattara ga baki daya duk yana cikin wannan alqur'ani min al-diya'i na daga haske wa zikri da kuma ambato lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah Allah ya ce anzalnahu mun saukar da wannan alqur'ani afa antum lahu minkiruna yanshin ko kuna inkarin sa ne wannan shine kissa na biyu na farko kissa na biyu Allah ya ce walaqad ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين walaqad haqiqa atayna ibrahim mun ba mu annabi ibrahim rushduhu wato shiriya shiriyan shi shi wa shi alqur'ani الضمير wannan damiri na hudin nan ya koma lil qur'ani ga alqur'ani ay atayna ibrahima hidayatal qur'an mun ba ma annabi ibrahim shiriya ta alqur'ani min tauhidi na daga tauhidi wa isbatin nubuwati da kuma tabbatar da annabtaka wa zikri da ambato wal wa'd da alqawari wal wa'id da alqawari na azaba ga duk wanda ya saba mishi min qabla gabanin zuwanka ai min qabla maji'i musa gabanin zuwan annabi musa wa harun wa kunna sun kasance bihi da shi wannan ne alimi da suke aiki, ai, bi annahu ahli zalika su ne ma'abota yin aiki da wannan ɗin. Na'am.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون To, iz ƙala li abihi lokacin da annabi Ibrahim ya ce ga baban shi, ya ce ma baban shi wa ƙaumihi da mutanen shi, ma hazihi tamasil, wani irin wa'yannan gumaka, menene su, allati an laha akifun wanda kuke tsaye kansu kuna bauta musu, menene wa'yannan gumaka, me isa kuke bauta musu? Mun gane ko? Na'am.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Kalu sai suka ce wajen na mun samu aba ana iyayenmu laha abidi na wannan ɗin suke bauta saboda haka fakata dai na bihim sai muka yi koyi da iyayenmu wajen bautan wayannan gumaka ɗin. Na'am.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين Kala lahum sai annabi Ibrahim ya ce musu laqad kuntum lallai ku dinnan kun kasance antum ku dinnan wa aba'ukum da iyayenku bi ibadatiya ta wajen bautan wayannan gumaka dai fi balalin mubin kuna cikin bata mabayyani. Qalu قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين Kalu sai suka mai da magana gare suka ce ajita na bil haƙi ka zo mana da gaskiya? fi qawlika cikin zancen ka haza am anta ko kuma kai din nan min min Allah ibina kana da cikin masu wargi ne kana wasa ne da mu gaskiya kake faɗa mana ko wasa na'am قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن
na'am وأنا على ذلكم من الشاهدين Kala sai ya ce ban rabbukum ubangijinku dai almustahiq wanda ya fi cancanta lil ibadati ga ku bauta mishi shine rabbus samawati mamallakin sammai wal arbi da kansai allazi fatarahunna wanda ya kage halittar su ala gairi misalin sa baka ba wai wani misali ya gani ya halicce su ba a'a shi ya kaga ya kage halittar su ba wai ya kwafa halittar su ba mu ne masu kwafi Allah kan shi ke yi da kanshi wa ana ala zalikum ni ko akan wannan allazi qultuhu wan abinda na faɗe shi nan mina shahidin da ina daga cikin masu shaida akan haka ya ci gaba da cewa وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين eh watallahi rantsuwan Allah mun gane ko da wallahi da billahi da tallahi dai wato ana kiransu wannan wawun da bawun da tawon ana kiransu huruful qasmi watallahi rantsuwan Allah la'akidan na zan zan zan girbe asnamakum wato eh, wannan gumaka naku ba da an tuwallo mudubirin bayan kun kauce mudubirin kuna ba da baya sai na zo na sassare su abinda annabi Ibrahim ya faɗa kenan saboda shi shi dan gida ne ai mun gane ko dan gida ne sai Allah ya ce فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون Allah ya ce faja alahun sai ya sanya su jizazan gunduwa gunduwa bi ma'ana ya girbe su gunduwa gunduwa wa'annan gumaka din eh fi yawmi idin lahum cikin wani rana na idin su sai ya sanya su ka- aka ya sassare su ga baki daya na'am eh bi fasin wato da da abin nan em, da gatari illa kabiran lahum sai dai babban wannan gumki din shi ba a kashe shi ba Allah kalfasu fi uniki sai ya rataye wannan eh, eh, gatari a wuyan a wuyan wannan gunki babban sai ya rataya mishi gatari ya yi haka ne la'allahun ko dai cewa su ilaihi ga wannan babban gunki za su dawo su tambaye shi menene ya faru na'am قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين To shi kenan ga sunan sun dawo, ƙalu sai suka ce ba da ruju'ihim bayan dawowansu daga inda suka je na idi, wa ru'yatihim da kuma ganin ma halla bi asnamihim abin da ya faru da wayannan gumaka nasu sai suka ce man fa'ala haza wa ya aikata wannan karan aiki bi alihatina ga gumakanmu kai innahu laminaz zalimin lallai duk wanda ya wannan aiki ya cika cikakken azzalimi mun gane ko to za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ji yaya ta kaya tsakanin su tsakanin Annabi Ibrahim da mutanen shi yanda aka yi ta mai da magana aka yi ta mai da magana har zuwa ƙarshe ya kuma suka yi da Annabi Ibrahim din abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام